نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفيما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إخوة الإسلام ما تقدم من النص القرآني والأحاديث النبوية الشريفة يدل على منزلة القلب وأهميته في جسد الإنسان وكما جاء في بعض الآثار القلب ملك والأعضاء جنوده وإذا وإذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا فسد الملك فسدت الرعية قال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن حديث النعمان رضي الله تعالى عنه فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجواره واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صنعت حركات الجوارح كلها ونشا عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذارا من وقوع المحرمات وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فصلت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع ذلك جنود طائعون له منبعثون إلى طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا كانت الجنود صالحة وإن كان فاسدا كانت الجنود بهذه المثابة فاسدا ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا القلب السليم وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول في دعائي وأسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعده منه وفي مسلم الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب ومن- ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته الحسن رحمه الله تعالى لرجل داوي قلبك فإن هذا الله إلى العباد صلاح قلوبهم يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فصلاح القلب فلا صلاح للقلب حتى تستقر حتى تستقر فيها حتى تستقر فيها معرفة الله- معرفة الله تعالى وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تعله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له إخوة الإسلام هناك أمور كثيرة تؤدي إلى فساد القلب وقساوتها وذبها فعلينا اجتنابها والحذر منها فمنها الغفلة طول الأمل وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته وقوته وجبروته وانتقامه ورحمته ولطفه وجزيل فضله وجوده وكرمه ومنها عدم المحافظة على الصلاة مع الجماعة وعدم الاتيان إليها مبكرا ومنها الكسب الحرام ومنها الربا والغش في البيع والشراء والرشوة ونحوه ومنها هجران القرآن وعدم قراءة جهور القلب وخشوع متدبر ومنها سماع الأذان ومشاهدة الأفلام الخليئة والمجلات الهابطة ومنها الكبر والانتقام بالنفس واحتقار الناس والاستهزاء بهم ومنها الحقد والحسد والبغضاء والكذب والنميمة ومن الإعراض عن تعلم العلم الشرعي ومنها عدم قراءة أذكار الصباح والمساء ومنها إتيان الكهنة والسهرة والعرافين ومنها نسيان الموت والقبر والدار الآخرة آفانا الله وإياكم من ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما يمنى ينقوى مسلمين ina yi wa kaina da kuma kowasiya da mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bin umarninsa da aikatawa sau da ƙafa da kuma nisantar hane-hanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi da lizimtar taƙawa da kuma riko da ita saboda alfanunta. Allah yake cewa wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqulla don mutumin da ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba shi mafita a rayuwa kuma Allah zai saka sauki a cikin lamuransa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta kurakuran sai girma lada a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa alkur'ani za mu ga bai bushe ba yana faɗa mana abubuwa masu amfani a duniyar mu ko kuma wanda za su amfane mu a lahira ko dubbiyar duk wani abin da zai iya faruwa a lahira Allah subhanahu wata'ala bai koya wa bayi komai ba na abin da a duniya za su iya gyara wannan abin domin su ci gajiyarsa a lahira daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ya ambaci wannan tashin alkiyama yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wani wuni ne wanda wata dukiya ba za ta yi wani amfani ba wayansu yaya ba za su yi amfani ba gadarar dan adam da tirkafin da nuna isassa a ce karansa ya kai tsaiko a wannan bangarori yana da dukiya ta ji da fada komai jahilcinsa to shi ne abokin tafiya da shi za a kulla da shi za a kwance sakamakon cewa ya mallaki maɗuɗuwar dukiya ko ya zamo cewa Allah ya bashi ‘ya'ya masu dukiya masu wato ainihin faɗa a ji ko ya zamo Allah bai ya haɗa masa waɗannan biyan za ka samu su ne ababen alfahari da ƙafafa da nuna cewa mutum ya tsere basa'a wannan a rayuwar duniya kenan to saboda kada mu rudu da ‘ya'ya da Allah zai ba mu a duniya ko dukiya mu ɗauka cewa yadda duniya take haka lahira take Allah sai nuna mana ba haka tsarin yake ba alƙiyama wani wuni ne wanda ya saba da wurin nukan duniya yace yawma la yanfa'u malun wuni ne wanda wata dukiya ba za ta ba amfani ga mai ita ba domin dukiyar dama ta Allah ce dole ne a rayuwar duniya ko ta tafi ta barka ko ka tafi ka barta to yanzu dan adam ya tafi ya barta sannan ƴaƴa su ma kyauta ce ta Allah subhanahu ta'ala da yake ba wanda ya ga dama a cikin bayansa to su ma tinkafin da mutum zai yi da su a rayuwar duniya ne Allah subhanahu ta'ala ke cewa illa man ata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah subhanahu ta'ala da gyararriyar zuciya tsabtatacciyar zuciya kubutacciyar zuciya daga dukkan wani abu wanda yake na cikas daga dukkan wani abu wanda yake mummuna ko a addinance ko a duniyance ko ma ainihin a dubbiyin malamai suka ce shine tsabtataccen zuciya daga kowace irin shirka daga kowace irin bid'a da kuma dukkan wata kullata da mugunta da kyashi da hasada da abin da ya kama da wannan Allah subhanahu wataala nuna cewa wannan zuciya ita ce take amfani a lahira ya kai dan uwa musulmi ka fi kowa sanin kanka da kanka kalli kanka yi tunani a kan zuciyarka shin ta sifantu da wannan zuciya da allah ya nuna da ita ake tsira a lahira ko ku zuciyarka tana buƙatar gyaran da dole kai da za ka yi kai da kanka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imam muslim da wani daga cikin asabu sunan suka fitar hadisin abu hurairah allah ƙara masa yadda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa Allah baya duba zuwa ga zatin jikinku da kalar jikinku ko kyawo ko muni ko tsufa ko yarinta ko matsayi ko rashin matsayi don Allah baya kallon wannan Allah baya kallon dukiyoyinku manya-manyan jari da kuke da shi da kadarori da mallaka Allah ba wannan yake kallo ba sai dai yana kallo zuwa ga zuciyoyinku da kuma irin ayyukan da kuke aikatawa a rayuwa sannan akwai hadisi na bukhari da muslim sannan hadisin da mafi yawa mun karanta shi a cikin arba wani hadis hadisin annuman ibn bashir allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce ku saurara lalle a cikin jiki akwai wata yar tsoka tsokar da idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru ga baki daya idan ya zamo ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ga baki daya wannan tsoka ita ce ainihin zuciya wani zai yi mamaki ya ce yanzu wancan sanfalelan mutum kyakkyawa nagartacce mafi ƙarfi kuma a ce shi kenan zuciyarsa in ta lalace shi ma ya lalace dan uwa sai in ce ka kalli abubuwan hawa da muka saba duk kyawun mota duk kyawun babur duk kyawun wani abin da za ka ce da inji yake motsawa idan aka ce injin wannan abin ya lalace injin wannan abin ya wargaje na tabbatar da cewa wannan kyawun bodi ba zai amfani komai ba da za a ce an kera sabuwar mota ta 2020 ga ta nan ma da ɗumi-ɗuminta sai aka ɗauko wani tsohon inji lalatacce na wata tsohuwar mota sai aka ɗora mata ni na tabbatar za ka yadda fentin wannan mota da sababbin tayoyinta da duk wata kwalle da suke cikinta ba za ta yi amfani ba don wannan mota ba ta iya motsawa daga inda take me yasa ba za ta motsa ba saboda injin ta lalatacce ne ba ya da tasiri ba shi da amfani to ka kwatanta wannan da zuciyar ɗan adam kada kayan mutum tufafi na kasaita a cewa su ne za su ainihin bashi wani matsayi cewa ai tun da yana sa ɗinki iri kaza ko kuma yana sa abubuwa iri kaza saboda kasaita akwai wanda yake sa takalmi da yake na dubu ɗari biyar takalmi kawai na kafa akwai wanda zai sa agogon miliyan ɗaya akwai wanda zai rike waya ta miliyan ɗaya saboda kasaita to duk wannan kada ya burge ka idan baya jin Allah duk wannan ba zai masa amfanin komai ba idan ya zama ainihin fajiri ne saboda duk wannan kwalliyar rayuwar musulmi zai iya yi arne ma zai iya yi musulmi zai hau mota kyakkyawa arne ma zai hau waya mai tsada da musulmi da wanda yake arne kowa zai iya mallaka ta hakanan tufafi hakanan takalma hakanan gida na morewa duk wannan ba a shine yake zama mizani a wajen Allah subhanahu wataala ba kalli sahabban manzo alaihi salatu wassalam in ka kwatanta rayuwa da muke ciki da irin tasu su ne suka fi kowa karancin abin hannu kai ko ni da za a ce yanzu ka lissafa tufafin da kake da shi wuya nawa ne na tabbatar sai ka yi dogon tunani an ba ka aiki ba za ka iya lissafawa ba amma ba sahabin da za ka ce da shi tufafin da kala nawa ne ya kasa ba ka amsa nan take wani bai wuce wuya biyu ba wani bai wuce wuya uku ba amma sun yi wa mutane fintin kau a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda abin da yake cikin zukatansu na nagarta da bin Allah da kuma kyakkyawan manufa saboda haka dan uwa musulmi ya kamata mu fahimci cewa wannan bayani da ya gabata na ayoyin alqur'ani da hadisan manzo alaihi salatu wassalam suna nuna matsayin zuciya da muhimmancin ta a jikin dan adam kamar yadda ya zo a cikin wa'insu asar cewa ita zuciya kaman sarki ne kaman gwamna ne na gari kaman shugaban ƙasan wata ƙasa duk sauran gabai talakawan zuciya ne mabiya ne wanda ainihin zuciya take jagoranta duk lokacin da aka ce basaraki ya gyaru ya zama mutumin kirki an samu nagarta tare da shi to sai zan mabiyansa sun zama nagartattu sun zama ainihin gyararru duk lokacin da aka ce shugaba ya zama cewa ainihin ɓatacce ya zama ba na kirki ba to hakanan su ma waɗanda ake shugabanta suke kasancewa domin kama ya kuni da murabbi ya kuni da murabba duk yadda mai reno ya kasance to su ma waɗanda ake reno haka suke kasancewa al-imam al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala ya faɗa dangane da hadisin al-nu'man ibn bashir yace a cikin wannan hadisi akwai hannunku mai sanda akwai nuni zuwa ga cewa gyaruwa ta faɗi tashin dukkan gabai da kuma ainihin nisantar abubuwa da Allah ya haramta da kuma ƙoƙarin kauce mu kowace irin shubha to gwargwadon gyaruwan motsin zuciya ne ma'ana hannun mutum da ƙafarsa da kunnensa da idansa da duk wani faɗi tashi da zai yi a wajen nisantar abin da Allah ya haramta da ƙoƙarin aikata abin da Allah ya umarni gwargwadon gyaruwar zuciya gwargwadon tsaftatuwarta gwargwadon saituwarta to gwargwadon kazar-kazar na mutum a wajen bin Allah duk rintsi mutum zai ga cewa bin Allah shi ne mafita ba sharaɗi ne sai a jiwansa cike da kuɗi ba ba sharaɗi ne sai ya samu duk biyan bukatunsa ba in dai Allah ya ce to magana ta riga ta kare ko da ba a yayin wannan abun in dai zuciya ta kasance tsaftatacciya ga rariya to za ga mutum yana kan gaba a wajen aikata wannan umarni na Allah subhanahu wataala duk lokacin da zuciya ta kasance kubutacciya ga rariya babu abin da yake cikin ta sai kaunar Allah subhanahu wataala da san abin da Allah yake so da ainihin kankan da kai a wajen Allah da kuma jin tsoron fadawa a cikin dukkan abin da Allah yake kyama to duk lokacin da zuciya ta kasance haka nan to duk lokacin da za ka samu cewa motsin jiki faɗi tashi shi ma ya zama gyararre saboda gyaruwar zuciya sai ya zama wannan ya ginu akan wannan a dunga nisantar abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya haramta da kuma kauce ma duk wani abubuwa wanda aka san Allah ya hana gwargwadon iko domin jin tsoron aukawa a cikin haramtattun abubuwan da Allah zai yakuba saboda su duk lokacin da zuciya ta kasance cewa wato ainihin shedan ya mamaye ta ita soye-soye ne ya rufe ta da san abin da kawai take so ko da wannan abin Allah baya son sa to duk lokacin da zuciya ta zama haka sai zan motsin wannan gabbai na wannan zuciya wanda ke jagoranci su ma sun rushe sun lalace sai kasala a wajen bin Allah sai miyagun halaye sai mutum ya zama ɗan kan gaba a wajen duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake fushi da shi sai ka samu cewa waɗannan gabbai suna zabura suna yin kazar-kazar a wajen kowane irin saban Allah da duk abin da zai zama shubha gwargwadon irin yanda son zuciya ya mamaye wannan ɗan adam shi ya sanya kamar yadda bayani ya gabata cewa lallai babu shakka zuciya ita ce sarki ita ce jagora a wajen dukkanin gabbai dukkanin gabbai rundunarta ne mabiyanta ne saboda haka kuma ba za su taɓa saƙa ma ita wannan zuciya ɗin ba za ka samu ainihin suna zabura suna yin gaggawa a wajen yi mata biyayya da kuma zartar da abin da wannan zuciyar take umarni da shi kuma ba za su taɓa saɓa mata a cikin dukkan wani abu da ta yi umarni ba idan ainihin mai mulki ko jagora ya kasance lafiyayye to za ka samu wato ainihin mutanensa su ma mutanen kirki ne in ya zama ɓatacce to ainihin mutanensa su ma za su kasance ainihin ɓatattu domin kowa zai yi ƙoƙarin me zai kusa ta shi zuwa ga wannan shugaba nasa za ka ga cewa wani ba ma mutumin banza ba ne asali to amma saboda makwaɗaici ne yana ƙoƙarin samun fada a wajen wani ɓatacce wanda Allah ya saka duniya a hannunsa sai ga cewa ƙoƙarin fadanci da bambadanci da neman shiga ya bata wannan mutum a daidai lokacin za ka iya ganin wani shi kuma mutum ne wanda yake da batacce ba na kirki ba amma Allah ya sa rayuwarsa hannun wani mutumin kirki mai addini to ko din ya zauna lafiya da shi sai ga shi ma ya zama mai addini tun abun ya zama bai yi masa ba tun yana yi dan ainihin ya zama ya faranta ma wancan idan Allah so shi da rahama sai ga cewa ainihin ya dore ya zama mutumin kirki sakamakon jagoransa ya kasance ainihin mutumin kirki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk da cewa Allah bai yi zuciyar kan adam mai daraja da ainihin matsayi da gyaruwa irin tasa ba sallallahu alaihi wasallam wanda mun sha ji mun karanta asira tun ma kafin manzo alaihi salam ya kai lokaci na balaga yana matashi sai da aka turo mala'ika jibril alaihi salam ya zo ainihin ya tsaga kirjinsa ya fitar da zuciyarsa ya tsaga ta ya fitar da rabon shaidan a ciki to amma duk da kyawun wannan zuciya manzo alaihi salam daga cikin mafi yawan addu'arsa yana cewa wa as'aluka qalban saliman ya Allah ina roƙonka zuciya gyararriya zuciya mai saiti zuciya mai manufa ni na san inda za a ce cikin mu a masallacin nan mu faɗa tsakani da Allah wannan addu'a so nawa muka yi ta a cikin satin nan so nawa muka yi ta a cikin watan nan shin yau tun daga fitowar rana zuwa yanzu don Allah ka taɓa roƙon Allah gyararriyar zuciya? Ka taɓa roƙon Allah zuciya mai saiti, amma kuma so nawa ka roƙi kuɗi, so nawa ka roƙi ainihin abubuwa na rayuwa, wallahi wani zai iya ɗaga hannu so goma ya roƙi Allah duniya, ya roƙi Allah abubuwan more rayuwa, amma wai ya ce Allah ka gyara zuciya ta ya zama mutumin kirki, wannan ba harkar sa bace ba yana ganin in dai kuɗi sun samu to shi ya gama gyaruwa yana ganin in dai duniya ta samu to shi kakarsa ta riga ainihin ta yanke saka saboda ka yan uwa musulmi mu sani cewa jararriyar zuciya ita ce wacce take tsabtatacciya daga dukkan waɗansu aibubuka da abubuwa wanda suke abin kyama ita ce zuciyar da babu komai a cikinta sai son Allah subhanahu wa ta'ala da kuma son abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da rusunawa zuwa ga Allah da nisantar dukkan abin da zai nisanta mutum daga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin musulun imam ahmad hadithin anas allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wato imanin dan adam ba zai miƙe ba ya samu saiti ya zama gyararre har sai zuciyarsa ta gyaru ma'ana mun sani cewa imani da shi ne ake samun tsira lahira to wallahi imanin nan ba zai samu gyaruwa ba sai lokacin da zuciya ta gyaru domin mahallin imanin na farko shine ainihin zuciya wadda ita ce take so ma kudance shi sannan kuma sauran gabai su kwatanta wannan abin wanda zuciya ya zama ainihin ta kudance to saboda haka idan muka ce tsayuwar zuciya shine ta zamo cike da son Allah subhanahu wataala da son yi ma Allah biyayya da kuma kyamar dukkan wani sako wanda mutum ya tabbatar Allah baya son wannan abun to shi ma tsayin cewa yana kyamar wannan abun Hassan al-Basri Allah ya jinka a gare shi ya faɗa ma wani mutum yace ina baka labari ina baka shawara ka yi ƙoƙari ka magance matsalolin zuciyarka ka je ainihin ka gyara zuciyarka domin Allah subhanahu wata'ala muradinsa a wajen bayi ga baki ɗaya shine gyaruwar zukatansu babu yadda za a yi zuciya ya zamo ta gyaru har sai ya zamo cewa sanin Allah ya zauna daren daƙam a cikin wannan zuciya sannan girman Allah ya mamaye wato ainihin wannan zuciya son Allah subhanahu wata'ala da ganin kwarjinin Allah da ƙauna da kwaɗayi a wajen rahamar Allah da kuma dogaro ga Allah ya zama su ne suka mamaye wannan zuciya to duk lokacin da Allah ya yi wa zuciya irin wannan gata to ita ce gyararriyar zuciya ita ce zuciyar da ainihin take bin umarnin Allah ba ta jin wahalarsa ita ce take nisanta sako komai daɗinsa komai da ake yayinsa wannan kuma shine ma'anan ainihin tauhidi kalma ta la ilaha illallah wannan kalma ce da muke yawan faɗa amma wallahi muna faɗarta da yawan mu ba san ma'anar wannan kalman ba domin idan muka ce la ilaha illallah duk wani dangi na bauta da na dogaro duk wani abin da ke a malin to bawa zai ainihin karkatar da su ya juyar da su ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda haka ƴan uwa musulmi mu sani cewa babu gyaruwa a wajen zukata har sai ya zama abin bautar su abin kaunar su wanda suke kokarin bin umarnin sa suke kokarin sanin sa suke ainihin shayin saba masa shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba shi da abokin tarayya ƴan uwa musulmi muna ta maganin gyaruwar zuciya muna ta magana a kan ainihin nagartar zuciya to mu sani cewa akwai abubuwan da suke kai ɗan adam zuwa ga ɓacin zuciya da ƙeƙashewar zuciya da karkacewar zuciya in dai har muna so zukatanmu su gyaru su samu saiti to lallai babu shakka sai mun nisanci wannan abubuwa mun yi nesa da su mun yi wato hannun riga mu da ainihin waɗannan abubuwa ɗan uwa musulmi ka tambayi kanka ka tambayi zuciyarka daga cikin wannan abubuwa da za a zana kashi nawa ka samu ainihin a cikin ɗari kuma nawa ne kake bukata ya zama ainihin ka cika lissafi daga cikin wannan abubuwa da suke karkatar da zuciya su saka mata datti da kuma ainihin rashin manufa akwai gafala da kuma ainihin dogon buri da rashin wato ainihin muraƙaban Allah subhanahu wa ta'ala da jin girman Allah a cikin zuciya da kallon ƙarfin Allah da ƙasaitarsa da kuma ainihin ɗaukar fansansa ga dukkan wanda suke masa ba daidai ba kuma zuciya da dinga kallon ainihin jin ƙan Allah da tausayawarsa da kuma gwaggwaɓar falalarsa da kuma kyautarsa wacce take mara iyaka wadda ainihin yake bayi ɗan uwa musulmi wannan abubuwa da muka zana don Allah ka tambayi kanka da kanka me matsayin zuciyarka a wajen wayannan abubuwa ya zuciyarka take da wayannan abubuwa shin daidai da daidai ake ko kuma ainihin akwai ciko da ya kamata a cika ko kuma gaba ɗaya ma sai dai a hankali daga cikin abubuwa da suke ainihin busar da zuciya su kangarar da ita su gafalar da ita akwai rashin kiyayewa akan salloli wanda suke ainihin na jam'i ainihin wanda suke ainihin ake bukatar kullum ya zama an same ka wa'annan salloli ba tare da fashi ba ba tare da ainihin makara ba ya zama kana daga cikin kan gaba a wajen sallolin jam'i saboda mun faɗa wa yansu hudu gobe a baya cewa inna salata tanha an fasha'i wal munkar duk wata albasha da munkari to maganinta sosanta da sabulun su shine ainihin sallah in dai za ta samu tsayuwa daidai to insha Allah za ka yi bankwana da sabon Allah da abubuwa waɗanda suke marasa kyawu ni na san cewa inda za ka zo ainihin ka ce sai ka bi mu ɗaya bayan ɗaya don Allah mutane nawa ne suke ƙoƙarin samun sallolin jam'i a masallatai musamman lokacin da yake tahowa lokacin sanyi sallar asuba a cikin masallaci ka zamo a cikin 'yan sahun gaba ko kuma a ce akalla sahu na biyu zuwa na uku wani har sanyi ya shiga ya fita sai dai a tsotsayi a tsince shi a masallaci da asuba kila wani abu ne bata masa rai ya hana shi bacci ya zama dole baya da zaɓi amma dai ana zaman lafiya kai akwai wanda zaka samu mayafinsa ma a jikin lantarki ake jona shi saboda ɗumi-ɗumi ko da yaushe ya zama ainihin masu yafi sallar asuba ba ba mu ce kada ɗan adam ya amfani da abin da zai zama jiki ba amma dai ka sani cewa wannan jikin saboda bauta Allah ya halice shi saboda abi Allah da wannan jikin Allah subhanahu wata'ala ya halice wannan jiki yan uwa musulmi daga cikin abin da yake lalata zuciya ya bata ta akwai tattali wanda yake na haram kamar abin da ya shafi riba ko algushu ko kuma wato ainihin dungushe da cuta da ainihin wato damfarar mutane ta fuskar ainihin saye da sayarwa mutum ya zo ya sayar wa mutane abubuwa munana marasa kyau da zimma cewa abubuwa ne wanda suke ainihin kyawawa wallahi abun bakin ciki da takaici akwai wanda za a ga cewa mutane ne ma masu addini yadda ka san su a fuska suna oda kayayyaki irin na kasar waje takaddun da yake jikin waɗannan kaya na expiring date ma'ana itilahu salahiyya wannan kaya sun lalace duk lokacin da ya zamo ainihin wannan shekara ta yi sun kare abu to wallahi sai a saka wannan kaya a cikin sto a zo a tsaye waɗannan takardu gabaki ɗaya dama yanzu shi gaban rayuwa babu abin da ba za a yi ba da kwamfuta a zo a bubbuga takardu kamar na asalin kamfanin duk a manna ma waɗannan kwalabe ko waɗannan kwalaye kuma wai da awar sunna yake mai irin wannan sana'a ya tabbatar inda a halinsu zai sayar mai sai ba zai saya ba amma zai zo ya ciccire waɗancan takardu wanda suka nuna amfanin wani abu ya ƙare ya saka a Allah ma akwai shekara biyu uku nan gaba kafin su lalace ko ba a faɗa masa ba ya san cewa cuta yayi ya san cewa abin da ya ainihin ha'inci ne kuma ya san cewa Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye shi duk abin da mutum zai tara ta irin wannan bangaren to ya sani haramtacciyar dukiya ce wadda babu hutu a cikinta babu natsuwa a cikinta jiya ma mun faɗa a karatu kuɗi daban kwanciyar hankali daban duniya da Allah zai tara maka ba ita ce kwanciyar hankali ba wanda zai iya zama wa ɗan abin da yake hannunsa kaɗan ne amma Allah ya bashi nutsuwa Allah ya bashi godiya kuma ya sa albarka a cikin wannan abin da ya bashi wani zaka ga Allah ya bashi kuɗi in zai kashe naira dubu uku a wuni to insha Allah za ka samu ko dai dubu uku nan bisa dubu uku bin Allah ne sauke nauyi ne sada zumunci ne akalla a dubu uku da mutum zai kashe ko dubu biyu da hala ka samu naira ɗari wadda ba ta da amfanin duniya ko da lahira a wajensa wani kuma ya tara kuɗin ga sunan wanda shi ma bai san adadinsu ba Allah sai ya ɗora mashi musibu na kashe kuɗaɗen ba a wajen neman yardar Allah ba ya kashe dubu ɗari a banza ba amfanin duniya ba da suna na lahira kai wani ma miliyoyi zai kashe wanda ƙarshe ma sai ka samu wani ba wai ma ka ce a banza ba kawai a wajen sabon Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare mu da irin wannan yan uwa musulmi daga cikin abin da yake lalace zuciya akwai kaurace makaratun alkur'ani da rashin karanta shi ana halarto da zuciya ana kula da ainihin ma'anoninsa kamar yadda muka sha faɗa magabata ba su da wani wuni na banza wanda babu karatun alkur'ani a ciki abin da aka fi so duk ci bayanka a matsayinka na musulmi duk ci bayanka a ce za ka yi saukar alkur'ani sau ɗaya a wata ma'ana duk wuni za ka karanta hizifi biyu shine juz'i ɗaya ma'ana kenan yanzu duk wata ka karanta littafin Allah daga farko har ƙarshe wannan kada a samu ƙasa da wannan a wajen musulmi ba a ce dole sai ka haddace ba amma dai za ka iya buɗe ko'ina a matsayinka na musulmi wanda ƙur'anin nan shine tsarin rayuwarka ta addini da ta duniya bai kamata a ce a matsayinka na musulmi kai shekara ba kai saukan alƙur'ani ba kai watanni ba kai karatun ƙur'ani ba kuma Allah yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikirin lahi ta tsumaɗin hulu da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa wallahi duk mutumin da ba shi karanta alƙur'ani shi da nutsuwar zuciya da hasken zuciya to sai dai a ce Allah ya kiyaye karanta alƙur'ani yana ba da kyakkyawan yanayi na faɗa a wata munasaba kuma ina jin a kan mimbarin nan ma na faɗa ka gwada daga yau wallahi duk aikin da za ka yi a rayuwa makaniki ne kai kafinta ne kai tela ne kai ɗan kasuwa ne kai ka jarraba ya zama kullum wunin ka za ka buɗe shi da karatun ƙur'ani wallahi sai ga Allah ya baka iko kayi abinda inda ba kanta ƙur'ani ba za ka iya wannan abin ba wannan duk mai kanta ƙur'ani ya san wannan ko wa'azi kake kaga dai ba abin da zaka ce aikin lada zalla irin a ce madarasi gare ka na darasin hadisi ko ma qur'anin kansa ko fiqhu to wallahi in dai zaka bude wurin ka da karatun alqur'ani to sai ka ji wannan darasin da zaka gabatar ya sha bamban da darasin da ka gabatar baka bude wurin ka da karatun alqur'ani to ballan da kuma abin da ya shafi duniya zalla wani zaka ga cewa wallahi ana yin sallar asuba kawai kasuwa road kawai ya kama hanyar kasuwa kuma yana zuwa waya zai dauko ta kalli kallon waya ba karanta alƙur'ani ba zikirin Allah cikakke duk wani abubuwa da ya kamata ya gyara zuciya ba mu shi to duk mutumin da ba zai sama ma kansa wani juz'i na karatun Qur'ani ba wallahi zuciyarsa tana da matsala manzo alaihi salam yana da ainihin wuridinsa na karatun Qur'ani ko baƙi manzon Allah yi suka yi masa shiga ta auke bai yi wannan wurin ba a wannan lokacin to insha Allah mazala sai ya biya wannan da dare haka shi aka dauka alqur'ani amma yanzu wallahi abun bakin ciki akwai musulmin da inda za ka buɗa masa hizbi sha biyar zuwa sama ka ce karanta zai ce wallahi ka gani ai ba iya tada baki ba ba iya tada baki ba kuma yana jin ba komai amma zai iya karanta bakin boko ya ma iya turanci har chinanci musamman sai yana fita kasar waje duk wahalar yare inda zai samu kuɗi sai ya koye shi amma wai baya jin kunya ya ce shi ba iya tada bakin Qur'ani ba Allah shi to lalle dan mutumin da yake wato nisan da karatun Qur'ani shi da gyaruwar zuciya sai dai wata fadala ko kuma kyauta daga Allah subhanahu wataala dan uwan musulmi daga cikin abubuwan da suke bata zuciya akwai sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallon abubuwa haramtattu wanda kullum sai dai su sa zuciya da ce da tsatsa nikan faɗi wannan abin ta kai ce yanzu kalli matasan mu ɗan adaidaita ɗin nan wani sai ka ga kiɗan kamar ma zai tsaga gini kuma shi kaɗai kuma abin tausayi wallahi mafiya ba san abin da ake faɗa ba waƙe-waƙe wani yaren ma ɗan ƙasar waje ne amma dai shi kawai tun da shi ɗan ya riga ya wanke wato ainihin hannunsa a kansa wannan abin shi ke so ya ji ba za ka ji shi yana karatun ƙur'ani ba ba zai sa kasa ɗin ƙur'ani ba sai dai ya dinga jin kaɗa kaɗa kuma wallahi kiɗa duk lokacin da mutum zai dinga jin kiɗa wallahi ya sani zuciyarsa tsatsa take datti take nisa take da Allah subhanahu wa na sha faɗa kiɗa ko mutum a ce ma ka ɗauki harkar kiɗa da sunan addini to za ga rayuwa su baya nikan ba da ƙalubale cewa ka je ka bincika dan Allah ka samu mutumin da ya maita kiɗa rayuwarsa abin da yake da zurta ka samu mahaddacin qur'ani guda daya wallahi zai yi wahala sai dai ka ce ya taba karatun allo ya watsar kuma ya shiga wannan shirin can amma a ce qur'ani haɗu da kida a zuciya ɗaya ai ba taɓa yin wannan ba ba a taɓa yi ba duk wata shiriri ta zaka samu kina wata shiriri ta amma kuma ta yana cikin qur'ani amma ban da kida saboda dattinsa da muninsa da yanda ya zama ainihin shine abin da shi ɗaya yake amfani da shi a wajen ɓata zukatan mutane saboda ka dan mutumin da ke son kyawun zuciya wallahi sai ya lalace saurari irin waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan da suke ainihin ɓata zuciya akwai wulaƙanta mutane akwai yin mutane izgili akwai ainihin ƙullata akwai hasada akwai ƙeta akwai ƙarya akwai gulma sannan akwai nesantar neman ilimin addini akwai wanda zai shekara ɗaya biyu uku bai taɓa zuwa da littafi makaranta don ya koyo addini ba daga cikin abin da ke lalata zuciya akwai rashin yin azkar na safiya da ainihin yammaci daga cikin abin da ke ɓata zuciya akwai zuwa wajen bokaye da 'yan tsubbu da masu zanen ƙasa daga cikin abin da ke ɓata zuciya akwai manta mutuwa akwai manta shiga kabari akwai manta ranar lahira yan uwa musulmi wani abubuwa dole ne maka ambace su a gurguje saboda yanayin lokaci ka kalli kanka ka kalli rayuwarka don Allah abubuwan nan da muka zana ya alaƙa zuciyarka take da su idan Allah ya sa dama ka yi nisa da abubuwan da ba sa da kyau kuma kana aikata nagarin to sai ka gode ma Allah ka roƙe shi tabbata akan wannan daidai idan aka samu akasi to ka yi iyaye kuma ka roƙi Allah taimako domin ka dawo akan daidai muna fata Allah ka gyara zukatan mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisanta sa ya Allah ka gyara zukatanmu Allah ka nesanta mu daga dukkan abin da suke lalata zukata Allah ka tsaftace zukatanmu Allah ka ba mu zukata wanda za mu tsira lahira ta hanyar su ya Allah ka nuna mana daidai daidai ce ka dora mu akai ka nuna mana bata bata ne ka nesanta mu daga barin sa ya Allah gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu wanda suke rayu Allah ka sa mu cika da imani ƴaƴanmu maza da mata Allah ka shirya su Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka saita tunaninsu Allah ka nesanta su daga da sabonka Allah ka kyamantar da sabonka a cikin zukatansu shugabannin mu Allah ka riko da hannayensu Allah ka gyara halayensu Allah ka yi musu jagora Allah ka haɗa su da mashawarta na ƙwarai gyararrunsu Allah ka daɗa gyara su wanda suke faɗaru Allah ka shirya su inda suka yi daidai Allah ka taimake su ɗora a kai inda suka fata Allah ka ba su iko su gyara Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa ta mu Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara shugabancin wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana damuwar da muke da ita ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiya musulmi da gidan asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu musulmin da suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka wanda ba su da abin yi Allah ka ba su kuma ka sanya masa albarka Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe yan uwa musulmi akwai babban malami malam dauda Allah rama mahadisin Qur'ani wanda ya rasu yau sati ɗaya kenan a layin ɗan nono wani karatun alkur'ani dattijo mai shekaru sama da ɗari muna roƙon allah gafarta masa allah ya masa rasuwa yau sati ɗaya yanan gidan suna roƙon addu'ar ku allah ya yafe masa wannan tsawon shekaru da ya yi a wannan karanta littafin allah allah ya sa littafin allah ya zama mai ceto gare shi sannan akwai gwani abdulkarim shi ma wanda yake ainihin rimin kebe wanda aka fi sani da mai jama'a ba da cin ƙul'ani ne mai kyawun mu'amala shi ma yau kwanan sa hudu da rasuwa to shi ma iyalan suna roƙon addu'o'inmu akan Allah ya fi masa muna addu'a ga baki ɗayan su Allah ya fi masu bayan da suka bari Allah ya mata albarka mu ma Allah ya mana ainihin kyakkyawan ƙarshe akwai ɗan uwa malam Muhammad wanda za a yi ma mahaifinsa aiki a wannan sati yana roƙo a dole 'yan uwa ana sa yi wannan aiki a cikin nasara sannan akwai Ilyasu shi ma wanda aka yi ma ɗansa aiki a safiyar nan yana roƙon addu'ar 'yan uwa Allah ya bashi lafiya ya sa an yi wannan aiki a bisa nasara duka musulmi da suke da damuwa da wanda ainihin suka aiko da wanda wasu aiko ba Allah da yasan damuwarsu Allah shi ya yi damuwar dukkan musulmi ga baki daya abinda muke roƙo da fatan alkhairi a wajen Allah Allah ya bamu abinda muke jin tsoro Allah ka kare mu abinda yake damu Allah ka yaye mana Allah subhanahu wataala ka samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين